والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر العاقبات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أسدة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعينا وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدامي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الهتميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهى يا يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المحضر ولتعدفي بنظرة تأتي لنا بزفر اللهم يا لطيف أسألك كل دفع فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بجاه أحمد وبجاه فاتحا وبجاه محمدا وبجاه سيدا حق قدره ومقداره العظيم يا شيخ كذيش نسألك بفضل هذا الاسم المبارك أن تقنا من كل فتن وشر فلا نرى إلا الحياة يتفجر وتؤمنا وتحسنا بالأمن والسلامة بجاه رسول الله وتجازي كل من فعل الخيرات ظاهرا وباطنا أينما كانوا وأينما سكنوا آه الحمد لله يومنا زمان دريد سبعين دبيار وند جاء منا مغانا أكان wato yanayin yadda Allah ya halicci kowane abu alaƙadarhi kuma kowa yana tafiya ne alaƙadar martabati da kowane halitta na duniya duk halittar duniya kowane irin abu ko ka sani ko baka sani ba sunan Allah ne sunan Allah ne ciyawa ne da sunan Allah ya tsaya bishiya ce da suna Allah ne mutum ne da suna Allah ne shi ake kira asma'ul aliyat sannan akwai asma'ul musanniyat shine na nabi adam sannan kuma akwai waɗansu abubuwa wanda suke ɓoye a cikin sunaye na Allah su ake kira akwai askaratul asma'i akwai askaratul asma'i bayan askaratul asma'i sannan akwai abin da ke kira ismul khas bihi wato ismul khas bihi wato ismul azimi kenan shi ne ake cewa ismul khas bihi ko ismul kabiri ana kiransa ismul kabiri ismul khas bihi ismul azim ismul azim azam duk wayannan sunaye ne wanda waɗansu ake idrakinsu wasu ba a idrakinsu wasu an yi bayani a ciki wasu ba sani kamar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar ya rahmur aimina kamar ya hayya qayyim kamar waɗansu harafai guda goma sha ɗaya aksarin harafan yawanci harafai ne guda goma sha ɗaya wanda wasu ciki kama akwai kahiya ainihin sat kama akwai asi kaf kama akwai waɗansu suna daga cikin ismul azim wanda ba wanda ya san yadda suke amma suna kewaye ne kama akwai abubuwan da alif lamim kaman yadda suke kuranin bakina yadda suke jere wanda ba sa maimaita kansu wanda su ma haka da abin yake ga sunan dai da yawa walillahi asma'u Allah yana da sunaye al'azimul azam kowane ba ka ji manzala ce laƙar da wata bismillah al'azim al'azam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na zalimin Allah ya sakamako da mutane Allah ya masa sakamako na alkhairi muna godiya matuƙa wanda suke taya mu a cikin addu'o'i na ƙarfafar da mu al'umma suna ta addu'o'i masu yawa ƙwarai da gaske saboda soyayya to narju wa nas'allah subhanahu wa ta'ala an yi jazi jaza aufa duk mutumin da ya aiwatar da aikin alkhairi muna fatan ubangiji Allah ya masa sakamako na alkhairi mujahi rasulullahi Allah ya yi masa sakamako na alkhairi ga sunan kowa masu sunaye ga sunan dai Allah shi san kowa kullum bi ismihi a waye ne aina ma sakana na wa mimma amlahu alaina radiyallahu anhu yana daga cikin sunaye na tasarrufi wanda shautijani yake magana lillahi tasrifun fi babu halki Allah yana da tasarrufi fi babu halki ba kowa da kowa a cikin wasu daga cikin halittunsa ya jalu duniya fi aidihim Allah ya sanya duniya a hannunsu duniyar gaba ɗaya tana hannun duniya tana hannun mutum ɗaya ne wasu daban-daban daga cikin halittar Allah kuma duk duniyar nan kaunu kaf in baka yarda ba an sanya a hannun annabi Sulaiman ko kuma an yarda to saboda haka akwai waɗansu wakilan annabi Sulaiman kuma wanda aka sanya duniya a hannunsu duk abin da kake nema yana hannunsu kuma za su baka za su hana ka sunan abin Allah ya baka Allah ya hana ka amma su ne za su baka kuma su za su hana ka domin Allah shi ne mai arzurtawa amma mutum ne bai ba da sanad arzikin a hannun mutum ne ake bayar za a ba za a hana ka in an hana ka kai ma ba ka saurin cewa Allah ne hana ka a wane ne kawai hana ka kuma shi ne idrakin da ka fara yi kuma ba ka yi sabo ba shi ya hana ka amma da izinin Allah shi ne to yanayin abubuwan da ke gudana ke faman hafaza minhum duk wanda Allah ya bashi abin da ya bashi ya bashi duniya a hannunsa sai kiyaye ta ma al-muhafazati ala amrillahi tare da duk abubuwan kiyayewa na horon Allah wanda Allah ya bashi fiya min gaira tabayyin babu tozaci a ciki hafazahu Allah fi yadihi Allah zai kiyaye shi shi ma a hannun Allah domin alhalqu kullum iyalullahi alhalqu kulluhum iyalullahi fala tadurru akhi ibadallah halitta dukansa dukansu bayan Allah ne masalan ƙaramin sani daga cikin gidanka kullukum ra'in o kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum manzala ce a gidanka kai aka sa wakili na riƙon amana a gidan eh ra'in duk abubuwan da gidan hannunka ne wa kullukum mas'ulun an rayyati mataka tana da nata ɗanka yana da nashi yana da kiyayyun aman da ka bashi kai ma akwai kiyayyun aman da ke kanka kamar kai ne idan mutum yana da kuɗi ya samu kuɗi kar ya yi zaton cewa dan an baka kuɗi to kai ka fi ƙarfin kowa ne ba haka ba ne karkace mutunci kowa in ƙarfi ne wani da ƙarfin tsiya zai matse kai kwaci kudin kallon ka in yayi za ka cire kudin ka ba shi ba yadda za ka yi amma Allah ya barka da shi kana ƙafafa ba kuma inda za yi kaga a awanu aka baka dukiyar naka ya zauna misali a cire polis su yi tawaye na ini daya 24 hours polis a ce an cire su su yi tawaye ini daya sojoji don sun tawaye ba komai za a rike ƙasar ne gaba ɗaya za a yi ku ne daga waje amma polis ɗin suka yi tawaye yana shi dakili ne matsala ne dakili suna yin tawaye kudinka ba naka ba ne kudinka ba naka ba ne kuma polis nawa ne suka cika Najeriya a kadarta sun kai miliyan a kadarta mutane miliyan ɗari da nawa ne a Najeriya ba a gane sirrin Allah ba ne? wannan ya kamata mutum ya gane sirrin Allah ne tun da yanzu da polis za su tawaye to a hanya baka isa ka kira ko kudi ba za a kwaci a halin da yake cikin nan to amma jin akwai numfashin polis na sekar daya yana kare ka ma'aikata nawa kake biyan su a wajen Allah babu saboda haka duk abubuwan da ake maka an kyale ka ne an kyale ka ne in mutum ya gane haka ya gane saboda haka alhalku kulluhum iyalullahi halitta dukkansu bayan Allah ne fala ta duru akhi ibadallah karka cutar daya daga cikin bayan Allah karka cutar da shi in ka zo ka cewa mutum mutunci saboda kana ganin kana da kuɗi duk wanda ya zo wajenka ka matsawa ce kana da shi ka yi markaza to Allah zai haɗa ka da damuwa ran tashin giya ba man na har sa'ila duk wanda ya tsawa mai bukata sa'ila mai tambaya ka ba shi wani abu naharatul mala'ikati yawmul qiyamati ala sirati ranar tashin kiyama a za a gigicewan gigicewan tashin kiyama da aka tsallake sirati Allah zai sa mala'iku su dinga matsawa ba matsawa ba ma ya ka kare a barka da kanka kawai ya ka kare balle kuma ana matsawa wannan shi yasa kowane abu in ya zo hannun mutum mutum ya gane Allah ne kowane abu in ya mutum bayan shi ya fahimci Allah ne yawa to akwai zaman lafiya babu to ciki ba wani kashi iya nema ba a Allah ne ya buɗa maka to in mutum ya haka zai kiyaye in ya kiyayu Allah ma zai kiyaye shi waje Allah lahu barakatan kuma Allah zai sanya albarka cikin dukiyar. Wama zai da ya bayaha wanda ya tozarta ta neri daga hannunsa ta hawunan biha saboda walakanci bayahu Allah ta'ala Ubangiji shi ma zai tozarta shi. Wa hawajuhu ilaiha wa hawajahu ilaiha kuma za bukatantar da shi duk wanda ya kona kuɗi aksari sai kaga ya dawo neman kuɗin. Eh, ai ba ai wakilin Allah ne kudi takarda ne kamar na banza amma ba banza mu eh an yi izini ai duk abin da yake da izini haka abin yake za ka ga abin kamar wasan kwaikwayo eh walla mai ji dafiri kuma za ka nema ka rasa za ka nema ka rasa bukatu wanda za tura maka intaha min imlahi wannan abin short da ne ya rubutu gine ya fada mana Allah ma saka ya wa min kalami radiyallahu yana daga cikin maganin short da ne Allah ma sarhama kala ma'ana anna kulla waliyin ka sani kowane wali kadamuhu ala kadamin nabi kowane waliyin duniya yana yana kujeran wani annabi kowane wali yana gwadamin wani annabi ne ai ya zuku zauku zalikan nabi yana ɗanɗana wannan wali ne wannan shine annabi musa alaihi salatu wasalam وضرب بأساك فانفجرت منه إثنى عشرة قضى لهم كل أناس تزوجين كنا كل أناس سنسان أي قبيلة قبيلة ne to wannan zaukin yana zuwa irin zaukin annabin ne irin zaukin annabin ne saboda babu wani annabin da ya mutu mutu kai kowane annabi yana cikin wani zauƙi ne akwai zauƙin da yake sha wanda shi yake samu saboda haka in yayi kaza kaza ne a cikin a cikin tafiyar manzala ne a cikin tafiyar annabi ne daga cikin annabawa wa ya tawajjahu tawjihu zalika nabi zai fuskanta ta wato kullum muyassirun lima khuliqa lahu in an yi ka a cikin irin tsarin sa ne to a irin abin da za a baka irin na wannan annabin ne amma min gairi ihadatin ba zai kewaye komi da komi na annabta ba amma masharimin an san nawaye wanda ya shawo yawa bi ma kana lai zalika nabiyu akan abin da wannan annabi yake kai bal yasilu qisun yana da rabo wa nasibun yana da rabo mimma kana lai zalika nabiyu abinda wannan annabi yake da shi a koya zai riska ya samu yanzu misali ya koyi wannan suke da suna aliyu ko umaru da ka yanci ai umaru yana da zafi komi na umaru ya kwasa to shi kuma umaru ai shi ma yana da siffin nashi kamar na sai da usmanu in ce usmanu ne sai a ce usmanu yana da kaza sai ka je ya ce sai na ali sai na umaru sai na rasulullah ya ce akwai wanda annabi isa yake kama da shi akwai wanda annabi nuhu yake kujerarsa akwai wanda annabi ibrahim yake kujerarsa a cikin sahabban manzala domin manzala ce ai abubakar yana kujera annabi annabi ibrahim eh sannan umaru yana kujera rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin diyara yana kujera annabi nuhu ne urotus urotus sakafi yana kujera annabi isa ne wannan an sai na rasulullah ya kawo ya nunnuna alamomi ga ya kwaso annabtan ne gaba daya a ya ɗauki wani babi ne na shashin ɗabi'a irin na annabta ina an gane haka za a zauna lafiya wata mitu ya kudu na ji shaufiya ne na cewa radiyallahu anhu ikhtilafu ulama wa hadhihi ummati sabani na malaman wannan al'umma كل واحد منهم مسلوك بطريقة من طريق رسله كوني النبي كوني النبي كوني كوني مالني كاغني اختلاف علماء هذه الأمة سابان malaman wannan al'umma dukkan kowane ɗaya daga cikinsu wa maliku wannan mana ahmada kulluhum kaza shafi'i laulahumu azlamal ufuqu shaykh ibrahim yake cewa wa malik wa numana da imam malik da numana ahmada kullum kama ahmadu kaza shafi'i kama imam shafi'i laulahum ba dan su ba azlamal ufuqu duniya za ta yi za ta yi rauni to akwai su dauda zahiri akwai sauri akwai su hassan albasari akwai su gasunan suna nan daban-daban to dukkansu suna tabi ne a kan kujeran annabawa maslaka bihi ɗariƙatun min ɗariƙe rasuli suna cikin hanyar manzanni ne duk abin da suka fara shi yasa malaman abin da suke magana suna yi wa junansu raddi raddin ba na kafirci ba sabanin na zamanin kawai zamanin masu masu kafara kafara su fi yawa e komi wai za a zala ba alaihim kamu daga zaran ba samu wasu ce kau kafirci ba haka abin yake ba ani ulama ul mujtahidina bil haqi malamai masu ijtihadi da gaskiya fa idza arabta hadha idan ka san wannan fala yasu inkaru ba'dhum ala ba'd bai kamata kai wa wani inkari a tsakanin su ba likaunin lazi indahum kullum haƙun wa sawabun saboda duk wanda yake tare da su akan gaskiya ne maganarsa kuma wa sawabun kuma dacewa ne idan maliku ya ce duk mutumin da ya yi alola in ya taba mace alolansa ta ware in ya taba mace alwarsa ta wuri amma in ƙasa da lazzata wajena in ka nufin jin daɗi ka samu daɗin shafi ya ce a ko da bai ji daɗi ba inda ya shafa matatta alolansa ya wuri to kaga kowa matsalansa daban ne sai ka duba kowane bahari kullum ya sharibu bahari kowa yana sha ne ba mu gashi shafi'i almajirin maliku ne shafi'i almajirin maliku ne maliku bin anasin yana da wani irin tafiya a irin kujeransa amma shafi'i yana da irin nasa tafiyan a kujeransa shafi a dare da ya addare da ya haddace mu waɗa malik a dare ɗaya daren ma ba wai shi ne ba aikin shi kwamfuta ne shi duk karatunsa kawai ya kalla ne ya yi photostat ya ɗauke a dare da ya haddace mu waɗa malik shi ne a yi dalilin da ya ce shakotu ila waki su شكوت إلى وكي سوء هبزي فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن الفضل فإن الإلم فضل من إله وفضل الله لا يود على عاسي شنو يتي يا حدتي موضع مالك أدري دا سيكو محدد تزبي sai kai kara wajen wakiwu malamin su ne sai wakiwu ya ce ka daina zunubi sai tunani ashe bayan ya yi haddana ya kalli wata mata sai gane taban kafanta ya gane ta yi kama da sai haddan ya zube kamar su abu hamid gazali inda saboda kwamfuta wajen daukan amin inda ya zai fita an ce abu hamid al-ghazali daure idan sai ke saboda duk abin da ya gani hadisi to kaga wannan ya saba da duk wani tunani mai tunani saboda haka abubuwan ke ashe ba a yi masu jayayya fala ya tardu alaihi ma ba wanda zai musu jayayya illa jahilun sai dai jahili jahilan kuma su muka yabo muke ta tafiya da mu da su muke ta bugan juna haka kawai babu dalili da sun sallama sallimin ta salam wai la ta taƙi su alkhitani Allah ya kiyaye in ta amini lahi radiyallahu shautiyani ya gama maganarsa anan وسمعت يقول نادي شوت يعني نفلا وصف المشترك وصف المشترك يا صفة مشتركي بين القديم والحديث فكان قديمي لحديثي wa haƙiƙatul wahidati haƙiƙan abu ɗaya la ta tabaddalu wa la ta tagayyaru ba ta canzawa ba ta juya walakin sai dai mal kadimi shi kadimi ya kunu kadiman abin da yake kadimi ne kadimi ne wa min nazarin hadisi shi kuma ka kalli hadisi ya kunu hadisan hadisi ne shi ma kala nan ne sufa suke cewa huwa la'ana da'imun an anun da'imun abin da ke istimrari da'iman shi ake ne ana da'iman wa haza min iskalatin sawab wannan yana daga cikin rikici mai wahalatarwa wala tafadana lahu ba kowa ne ke gane wannan bambancin kadimi kadimi hadisi hadisi ba in lokacin da ka faɗa shi ne ko kuma ismin zafi ne azali shi ne magana ka yi karatu amma karatun ka karanta shi tun azal Allah ya faɗa amma gashi a hadisi a bakin kai muka faɗa saboda haka hadisi ne ko kuma ba hadisi ba ne to wannan shi ne abubuwan da ke bayarwa na limamai ne a garin maraba to wannan shi ne wala ta faɗana ba wanda ke ganewa illa ahlul ilm billah sai su malamai kashe ku ne al'alimu billahi wa bi amrillahi al'alim bi amrillahi al'alimu billahi uku ne al'alim billahi wa bi amrillahi al'alim bi amrillahi al'alimu billahi ya malamai ɗin kenan kashi uku ne akwai alimun bi amrillahi al'amarin Allah ya sani akwai alim billahi wa bi amrillahi ya san Allah ya san al'amarin Allah akwai kuma alim billahi alim billahi shine a gaba jalan Allah minhum Allah ka sayan daga cikin alimu billahi wa sa'altu radiyallahu anhu an tambayi shi otijani an ma'ana addaru me ma'anan addaru addaru me ma'anansa fa jabar radiyallahu anhu shi otijani amsa bi qawli ma'ana haqiqatu daru haqiqan daru huwa istimrar wujudul haqiq shine tabbatuwan tabbatuwan samu ubangiji bila bidayatin wala nihayatin wanda ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe shine daru yawa wahu mu'abbarun anu bil baqai shine ake fassaranta shi da baqai a wajen sufaye subhanahu wataala wahu ma'ana qawlu shine ma'ana fadin da aka yi cikin safi da'iman من الدار إلى الدار بألوان تسبيح شينا كما غنا دائم شي دائما ننسى دائما يجي من الدهر إلى الدهر daga wancan zaman zuwa wannan zamani bi alwan tasbih kowane launi na tasbih yana cikin da'imu ne ma'anahu ma'anan sa kenan wa ma ma'ana manuliya fala yutlaq alayhi fi hadha al-midani wanda aka jibantar da lamarinsa man wuliya kenan man wuliya fala yutlaqu alaihi fi hadhal maidan wanda aka masa itlaqi to aka aka aka jibantar da lamarinsa to ba masa fala yutlaqu alaihi ba masa itlaqi a wannan fili wala yufas ba bincike cikinsa lanau laftatun albasiratu nafiza wato daraja ce basira nafiza wanda ta fito allati la yatraqu batil wanda barna baya shigansa barna baya shigansa bi wajen min wujuhin ta kowane fuska sallallahu alaihi wasallam inta abin shautiya ne ce kenan kala shi radiyallahu shautiya ne ce kala shi saidi abu madain al-gaus shi saidi abu madain al-gaus abu madain al-gaus almajirin shehu jilani amma malamai sun faɗa almajirin shehu yana ƙarƙashin ƙadiriya ne amma a duniya shine wanda aka samu tarbiyya a ƙarƙashinsa a bakin shehanan ɗariƙa wanda aka yi ihtiyadi shine aka samu wanda suka fito ma wanda suka samu ilimin tarbiyya a ƙarƙashinsa shi kadai an samu dubu goma ba wanda aka samu yawan wanda suka samu tarbiyya na ci tarbiyya na an gane da abu na kenan eh saboda haka shi yasa akan raya na tarbiyya shehu tijani a hannunsa take tun daga zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ba samu malamin wanda tarbiyya a hannunsa a hannunsa a fitar da mutane dubu goma ba sai shehu abu madaina lagos shi kuma almajirin marsi ne imamun marsi ilminsa na muhammadiya yana da ilimi saba'in da ɗaya ne na ilimin da ya taka abu madain lagos abinda ya samu babu wanda aka samu kamar haka shi yasa lokacin da ake magana tarbiya ta yanki tarbiya ta yanki maganan zuruk sai ke cewa ai bayan da za a yi tarbiya ta yanki ma dama mai shine shubra ya ba da amsa ai mai kujeran bai zo ba eh mai kujeran bai zo ba to a kujeran da ya zo ne shine shautu jani shine kashfal ilbasi amsan da ya bayar a wancan rikita-rikitan yake cewa ai in ba dan shi ba shi ne mai rayan to rayan kuma aikinta a hannun waye hannun shi rayan shi ne dalilin ta tifai da ciwon nasu alaga ya ti min zikin to wannan dalilin kenan akan shi ibrahim ne da shi ne kuma ya zo da abun yana cewa abu madayin lagos laula an ahataka hurmata shari'ati ba don kar keta alfarman shari'a ba la dakhaltu ala muhaddarat fi buyutihinna da na shiga gidan mata a cikin gidansu in dinga shiga gidajen mata. Liyanan Allah ta'ala wada ne, don Ubangiji ya mun alkawari, annan manuwa ƙabasari alai abasaru alai haraman lahu jasu alannare. Wanda ya kalle ni ko na kalle shi, Allah ya haramta masa wuta ba ta ci jikinsa. To, anan ne yake rikici da ɗan izala. zai ce wahayi ake saukawar bayan annabta tun farkon magana ayaka abubuwan da ake magana shi allah madaukakin sarki tsarin da allah ya yi wa al'umma ya ba wa kowa kowane irin mutum da irin darajarsa kowane da irin sunan da ya tashi da shi wani akwai wani mutum wanda ya yi kuɗi a Najeriya a gidan Sokoto ne ko sunan minista ne alaji alaji dukkanku yara ne mafiyaya bakson shi alhaji alhaji alhaji shi ya ce shi bai taba sanin abin da bai taba sanin wani abu talauci ba don a gidan a gidan abin nan ingila ne tashi sunan shi alhaji alhaji bai taɓa sanin wani abu na talauci a duniya ba a yi ai ba duniya ta san ba ai abu ne ta ko wanda ake yin sa yadda ya zama bai taɓa sanin talauci a duniya ba ya tafi lahiran kuma haka da wuce Allah ka mana akwai wani kuma sai an yi tirgada an yi tsallen tsaye da shi kafin ya zama wani abu akwai wani kuma tun daga duniyan wuta ne har lahira haka Allah yake nufi da shi to a cikin bayin Allah kashi kashi ne kowane akwai irin wanda ya dauka gwargwadon abin da ka dauka din gwargwadon irin abin da zai bi ka kenan wani za a ce da kai da zuriyanka ba ka yi ba ta biyu amma ka alƙawarin haka duk abin da ka zo da shi ka shiga eh Allah yana sanarwa saboda wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana so in kai ijtihadi mu wali malamanmu in ka zo ka zauna ka yi ijtihadi duk abin da kake so za a sanar kai sala sala sala sala sala sala da sanar da kai ba wahayi aka yi ba amma Allah yana sanar da mutum gwargwadon ijtihadin da yayi in yayi Allah kuma yana nuna saboda haka mu muna daga cikin almusaddiquna ne ba da ba ma cikin almukazzibuna ba za mu ƙaryata ba muna gaskatawa ne saboda abu ne na alhairi da abin da ai komi duk abubuwan zamanin annabi ba sabon wahayi aka baka ba a labari aka baka labari labari ko auren babarka labari a sabaka baka da baka da yaƙini an yi auren ko ba yi ba labari aka baka labarin ne kuma ke tabbata saboda haka abin da aka fara mana mu mun yadda kuma haka ne saboda haka mai gaskatawa sunan shi sadigun mai karyatawa sunansa kajibun Allah ke yi in ta min imla'i halaina wannan ya cika daga cikin a imla'i mai shauciya ne ya mana sannan wa min ka alami radiyallahu anhu shauciya ne ya fada kala yace tafakkartu fi itisas sayyid al-wujudi sallallahu alaihi wasallam bi yawm al-ithnain tafakkartu nayi tunani tunani irin na mazaje ba je kana yi ka ba na yi tunani tunanin in ya dace alhamdulillah mu kuma mun yadda ya dace kai in ba ka yadda ba wannan kujeranka ne mu muna gaskata cikin lamarin da aka zo mana tsarkaku ko daga Allah shi kenan saboda sun bi annabi ne Allah ya tabbatar da abubuwansu yana cewa ya yi tunani itisasi tafakartu fi itisasi lojodi me yasa aka keɓance manzan Allah biyo milisinaini da ranar litini me yasa aka keɓance manzan Allah biyo milisinaini da ranar litini fata bayanali abinda na gane in ji shautu jani annahu shi manzan Allah lama kana huwa huwa wujudus sani saboda shine samuwa na biyu lan ya taqaddamu illa wujudul qadim ba wanne riga shi sai samu qadimin shine ubangiji an fahimci magana wannan shine wa kazalika saboda wannan hadha al wannan rana huwa sani shine na biyu min layami daga cikin wadake shin ranan yaushe aka fara halitta ne halittan Allah ranan yaushe ne هلك الله العالم من شيء هلك الله السماوات والأرض بيوم ال... يوم الأحد شنو رانا تو ال- الأحد قل هو الله الله هو الأحد سوى رانا sani yomul sani shine yomul me to ranan aka halicci annabi muhammadu saboda allahu wasani shi yasa in muka tashi muna magana ko ka haƙura ko kar ka haƙura allah shi nan ɗaya second command annabi muhammadu babu wani halitta na Allah wanda aka yi shi rana na biyu annabi Muhammadu annabi Muhammadu shi ne sai aka zuba maka ka gani ranan isnin an an halicci annabi Muhammadu ranan litini shi ne na biyu kuma an haife shi ranar litini ya yi hijira ranar litini ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk za ka ga litinin litinin litinin litinin ka gane wasu rufi ne wa za ka sir lazadi salli alal isnaini ko mabas kullu isnaini wasu rufi isnaini wa za ka sir lazadi Allah ka yi salati wa biyu mabas kullu mab'a wannan ramzatu kullu sani wasu rufe sani ramzin kowane biyu wasu rufe sani sirrinsa yana cikin biyu wa za ka sirrul azali wannan sirrin tun azal shine annabi Muhammad eh to sai ce wa kadhalika hadha al-yawm huwa sani min ayyam wa la yataqaddamu babu ranar sai wuce illa yumin wahidi shine daga ahadu sai sani eh daga ahadu sai sani kaga kuma shi ma abin da ya gaya maka kenan a ramzan ce ubangiji yana cewa a cikin alkurani wayin kana lirrahmani waladun fana awal abidina in ka ce ana ko ana awal abidina in an ce ana ya nuna maka ɗaya da ɗaya ya zama nawa ana ɗaya da ɗaya ana ai kamar isnai ne eh haka ne ana yawa daga ɗaya da ɗaya yawa wannan haliku ne wannan mahaluku ne saboda haka annai muhammadu ne to saboda haka kaga ashe abin da ya faru kenan falihaza sai wannan kana ta kallubu a dawari sai dauri dauran ba dan dauri na manzala sai zan fiye min isani a ranar isani fihi wiladatu rana aka haifi annan Muhammadu wa fi hijratu rana manzala hijira wa fi dukhulu li taibati al-gharra rana manzala shiga taiba wa fi ursila rana aka turo shi wa fi tufiya rana ma ya koma ga Allah in ka kasa ganewa sai ka yi haƙuri abin da yake haka yake abin da aka yi abin da yake rubuce haka yake abin da kuma aka gane an gane ko da kai baka gane wannan kuma wani abu ne na Allah amma in kana so ka koma makaranta don ka gane yaya abin yake in ka koma makarantar zaukin ka bai baka ba hada da salati sai ka dinga fita daga cikin rikici waka zalika ka koma ba sayyidina adamu shi annabi adamu ala nabina alayhi afdalus salatu wassalam shi kuma masa ihi sasi da yawmul juma'ati ranar juma'a kai annabi adamu kaga ranar alhamis annabi annabi ranar farko annabi muhammadu ranar ƙarshe annabi Adamu alaihi salatu wassalam kaga taqaddamu wa in kana mutaakhiran ya riga ya ko da ya zama mutaakhiri ne eh, ya gabata ko da ya zo a jinkirce ya gabata eh, itisasin annabi Adamu yawmul jama'ati ne wata kallaba dawari dukkan lamarinsa limunasabatul wujudiyya na munasaba na wujudu idan ka duba lokacin da aka halicci annabi adam ranar juma ne ranar juma ne da aka halicci annabi adam a riwaya in ka duba fatahul bari za ka ga an yi hadisi talatin da bakwai ya ce a wani lokaci aka halicci annabi adam hadisi talatin da bakwai ya kawo yana riwaya daban-daban daban-daban amma riwaya mafi inganta an halici annabi adamu ne bayan sallar la'asar sallar la'asar ɗin kuma zuwa faduwar rana a wannan lokacin dalilin zikirin juma'a kenan dalilin zikirin juma'a kenan wanda da maganganu da yawa wanda ya nema ya gane wanda bai nema ba Allah sauƙi. Na'am, liyanar Sayyidina Adam, Sayyidina Adam huwa da wujudul akhir min la mawjudati a cikin samamu shine na ƙarshe daga cikin samamu annai Muhammadu huwa mutaqaddimun mutaakhirun shi gabata wayin ja akhiran wuhunin ma'abbaru anu shine muke magana mu almajiran sufaye cikin abin da muka ji daga wajensu bin tajallil akhiri shine tajalli ƙarshe wallibusul akhiri shine wanda aka lullube shi na ƙarshe wa hazal yawmu wannan rana huwa akhirun min al shine ƙarshe daga cikin kwanaki allati halakallahu fiya halakahu wanda Allah ya halittarsa ciki. Kala ta'ala Ubangiji ya ce, halakar samawa ce wa lardi fi me, fi sittata ayyamin. Halakallahu samawa ce wa lardi fi sittata ayyamin. Allah ya halitta samai guda bakwai fi sittata ayyamin. halaka Allah samawati wal ard fi sittati ayami kaga da halici ranar me yawmul hadi yawmul isrin sulasa arba yawmul khamis yawmul juma wana kwana shida Allah ya halitta duk halittar da Allah ya a kwana shida yi sannan da Allah yi sai halicci annabi Adam a ƙarfe bayan bayan sallasar zuwa faduwar rana da aka halici annabi adam bayan sallasar zuwa faduwar rana to kaga ƙarshen lokaci kenan na halitta an halici kaunu kaf gaba daya an gama su mastawa alal arshi su mastawa alal arshi sai ubangiji istiwa'i ala arshi eh an gama halittar da za a yi domin sai da aka yi wannan halakar lawa samawati wal arad fi sittati ayyamin summa stawa eh shine biyo baya yayi istiwa'i al-arshi to da aka istiwa'i al-arshi wa fi yawmi sabi a ranar na bakwai kala shine summa stawa al-arshi ranar ranar asabar shine suke cewa Allah ya huta eh eh summa stawa al-arshi ranar bayan halittar annabi annabi Muhammadu shine na farko annabi Adamu shine na ƙarshe a cikin halitta istiwayi al'arshi an gama halitta sai aka ce Allah ya je huta shine masu seven day ranar asabar su suke abubuwansu ko a cikin halitta alama arada walima akan wanda Allah yake nufi ya sani walam ya haluk fihi mahlukan daga cikin wannan halittan babu wata halitta da Allah ya sake Allah bai sake wani halitta ba kuma halittan guda takwas ne halittan guda takwas ne halittan Allah gabaki ɗaya guda takwas ne ba na tara Allah annabi Muhammad shi ya fara halitta kafin ya halicci mala'iku amma mala'iku suka fi aka fi sani duk malaman wahaliya mala'iku suna ga ya girma sun an girma annabi Muhammadu tun da an dauka annabi Adam ma ya girma annabi Muhammadu ba haka abin yake outside down ne aka dawo musu da shi annabi Muhammad shine farkon halitta awwalu ma khalaqa Allahu nuri farkon abin da Allah ya fara halitta haske na ya ce a ta dariya umaru umaru ka san menene ya ce a wani ma halaka Allahu nuri to a cikin halittansa da aka dinga fashe-fashen halitta amma magana zan faɗa a dunkule kawai farkon halittan Allah annabi Muhammadu shine awwalu wujudi wujudan farkon samamen da yake samame annan Muhammadu a cikin halittan halittan kuma gaba ɗaya halittan da aka halitta guda takwas ne sai ya ce na farko sai ya ce mala'iku na biyu sai ya ce rauhanai na uku sai ya ce jinnu na hudu shaidanu na biyar ‘yan adam ‘yan adam na shida dawabu dabbobi na bakwai ɗabi'a na takwas shine jimadat wannan shine iya halittar da Allah yake nan guda takwas ba na tara ba na tara fashe-fashen ya aka yi kuma daban fashe-fashen ya aka yi wannan mala'ika ne yana da waɗansu sunansu ƙanninsu rauhanai sannan jinnu a jinnu akwai kuma iska su kuma ƙubulan ƙabila ne daban-daban ne sannan abubuwan yadda Allah ya dinga faffasawa aka dinga faffasawa aka dinga rarraba to saura wannan duk wani abin da kake so kuma ka zo wajen malaman da ka sani ga yadda Allah ga yadda Allah ga yadda Allah ba sabon wahayi ba ne a haka abin yake shi sa Allah ya tashi ma magana ya jefe ka da shi sai ka ga ka kasa gane ina aka fuskanta wa hamilu arsha rabbuka fawqahum yawma idhin malamai da yawa suna cewa ya hamila arshe rabbuka fawqum yawma idhin samaniyatu suna zaton mala'iku ne suke dauke da su duk kaunu ne halittan Allah gaba dai guda takwas ne su ne suke dauke da al'arshen ubangiji ba wa sauran mala'iku guda takwas ba ne duk kaunu suna dauke su ne wannan halitta guda takwas ne yadda abin yake tafiya kenan wallahu alam na'am fali hazil munasabati saboda wannan munasaba kanat al adwaru sayyidina adam wato dauru dauru na zamanin annabi adam min al khaliqi na daga halitta wa dukul jannati da shiga aljanna wa khurujuhu minha da fitowa daga cikin gidan aljanna wa tawbatu fiha da tuban da annabi yayi duk annabi adam an ba shi ranar juma ne ranar juma ne in ta abinda muka iya kawowa shaukiyani ya tsaya kan abin da ya faɗa haka sun makila lisai na radiyallahu sai aka ce wa shautijani ala hazal kiyasi akan wannan kiyasin ne ya kunu yawmul isnin afdalu min yawmul juma'ati kenan ranan alamis ranan monday ya fi ranan juma'a kenan li itisas al-adwari sayyidul wujudi saboda Allah ya keɓanta sayyidul wujudi bihi sallallahu alaihi wasallam qala la sai shi ne ta ba haka abin yake ba a tabdilu amrul ilahi fifita abu wannan al'amarin Allah ne iktibasin da muka yi wannan haka abin yake amma fifita abu wannan Allah shi ke fifita abu la'ilatan lahu babu wani illa dan juma'a ta fi monday wala kiyasan bi tabdillahi subhanahu wataala babu kuma kiyasi saboda fifitayyan da Allah ya ma sha bi ma sha ala ma sha abin da ya so shine da shi yake so akan abin da ya so fa ma sami'a min tafdili bi makhluqin ba mu samu ni wanda ya samu fifitayya daga cikin halitta min khairin lahi fiye da fiye zababbun Allah ba eh duk da wannan abu ba mu ji waye khiratu halikillahi alallahi bil ilaki sai na rasulullahi to dan ai ai wannan fifitayya na na Muhammadu dan annabi dan juma ta fifici ranan uh, Monday to bai zo to ai annabi kuma ya fifici annabi Adam wahar rasuli fa huwa al-mufaddalu shine mai fifitayya wa ma la fala duk abin da ba shi ba to babu abin in ta hamin imla'i alaina wannan ya cika abin da muka tsaya kai sai manzon Allah an haife shi ta farjin mata ne ko kuma ya fito ne haka wani haka shi za mu tashi an haife shi ta cibiya ne manzala ko kuma manzala ya fito ne ta wajen aihuwa da mata ake aihuwa mutane to nan shi ma mahal jidali za a buga za a je yadda abubuwan suke wale ya halaka man halaka an bayyanatin waya haya man haya an bayyanatin Allah ya fa mana shiri Allah ya taimake mu albarkan annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الخاتم لما سبق الناس لك ذاك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله دريم الدال صلاة تملا والازلا والابد الزمن ومكان مضروب بكل عدد بعدد ما في الامكان واحد احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين